أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mun gode Allah da ya sake gwada mana wannan rana rana ta wato alhamis ashirin da takwas ga watan sha'aban hijiran ciyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ɗaya ga watan hudu 2021 mila 22 miladiyan annabi isa alaihi salam idan yan uwa suna tare da mu yau karatunmu wannan karatu mai daɗaɗa rai karatu mai ƙara imani mai ƙara hasken zuciya daga cikin wasiƙun maulanmu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anu inda muna tare da yan uwa yau wanda yake mu yau muna zama na goma sha biyu kenan wanda wannan karatu kuma daga kansa da mu tafi hutun ta goma sha shida da na maulan bushe ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wasiƙa ta ashirin da ai ta goma sha shida بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين شو يكرن تين ayoyi. wanda ya ce wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin gaisuwa da tsira da aminci su tabbata akan shugabanmu annabi muhammadu wa alihi da mutanen gidansa hatta kadirhi wa idari lazi salatin nan da amincin nan gwargwadon darajar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam salatin da muke so Allah ya masa kenan gwargwadon da shi da mutanen gidansa gwargwadon darajarsa eh muke so ayi salati amma ba shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne yake baya haka fa ila afinatillahi wa sahibina as-sadiq al-mahabbati fi janibina الشاد الرادي والولي الصالح والعالم الناسي جيز الأعداء و مسرة الأحباء محمد بن حسن جترا أسمه الله وسترى شبراي رضي الله تعالى ميتي وانا وسيطة تتفي زوا جمسو يمو سكين الله نم أمو سكين الله wato wanda muka haɗu da shi akan Allah kenan akan aikin Allah kuma sahabinmu na gaskiya abokinmu na gaskiya mai gaskiyar soyayya cikin janibin yana son mu da gaskiya babu babu ziyara shi ashajin rabi wanda yake saurayi ne wanda yake mai cin riba a cikin al'amuransa walwali salihi kuma wali ne nagari wal alimin nasihi kuma malami ne mai nasiha eh kasan akwai malami wanda shi duk abin da zaka yi bare ya maka ba bare ba faɗa ba to malami ne zai da siya kanci malami ne da siya wanda zai gaya ba abu dan Allah abin da ke bakin sa shi da cikin zuciyarsa gaizil adai wanda shi ne bai fusa ta makiya wanda makiya in sun ganshi sai sun yi fushi da jin haushin sa su ga da tawawan ayyukansa wa musirratil ahibba'i kuma bai faranta ba masoya rai shi ne wane ne wanda shi ya masa irin wannan kirari shi ne Muhammad Dubdu Hassan Jakara shi ne Muhammad Dan Hassan wanda ake masa laƙabi da Jakara asmahullahu wa satara Allah ya kiyaye shi kuma ya masa sira in shi Ibrahim radiyallahu ta'ala da yake wasiƙan mu ne tana da tsayi ba mu so mu yi dogon bayanai amma akwai ababen lura a cikin wasiƙu da maulan mu shobra da Allah ta'ala da yake da aka ji iya tashi kama almajiransa ne fa irin wannan yake musu wasiƙa amma da aka ji wasu yabo da yake musu wanda zaka san zuciyar wancakkiya ce Allah ne a cikin ta babu babu hasada babu fiyada duk matsayin da Allah ya bawa bawa da su faɗa su bai game su ba tabiya da hakan babu abin da bai rage maka a gurin Allah dan kai bu bawan Allah sai dai ba Allah ya ƙara maka matsayi to amma kage shehu radiyallahu ta'ala albajirin ta ne fa amma ka dubi da yake ce masa wali salihi malimi ne nasiha ne fasa ta makiya ne faranta rai ne kaza ne kaza la ilaha illallah muhammadu rasulullahi a wannan kul muqaddima ya kamata a ce mu almajirai shehu mu kuka da kanmu mu gyara zakatan mu idan ka yabi bawan Allah babu abin da zai rike ka wallahi sai dai Allah kai ba ya ƙara maka girma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ka so mutane abin da kake so ma kanka kuma yace ka duba abin da zai ƙayatar da kai mutane su faɗa maka ka tashi gare su ka zo mu wannan abu ka dubi kuma abin da ka tashi daga mutane da su faɗa maka ka nisanci wannan abu to duk bawa duk aikinsa ko kasa ya shige ɓoye innaha in taku misqalu habbatin min khardal ko da misalin ƙwayar jirgi fi samawati aw fil yati Allah a cikin sama ne ko a ƙasa Allah bai dore sai aka bawa kuyi da Allah shi ne riba Allah ya sa mu shi riba mu dinga yaban ƴan uwan mu duk matsayin da Allah ya ba su mu faɗa ba ba mu tare rage mu wallahi sai dai ya ƙara maka waila ka fatir ikiwani haiti ba kan shubra yace wannan wasiƙar ta je wa ƴan uwa dukka ko ina take duk yadda sai kasance kamar yadda mu ba yanzu shi wannan babban gurzon wali shabul ashu ahmad abul fatih yayi kokari ya tara mu da wannan wasiƙu kuma muke karanta ba duk albarkacin su ba za mu samu ko da mu samu ba haka ba yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi Ibrahim yace bayan wannan wasiƙa ta je gurin shi Muhammad bin Hassan ta je kuma dukkan ƴan uwa duk yadda sai ka sace sai yace kuma sai sallama yace abincin Allah da albarkan sai tabbata gare ku sai yace Ahmad bin Maulana Hatimi Tijani radiyallahu anhu Allahu annabi ai yace wannan wasiƙa ta zo daga madadin daga madadin maulan mu shehu ahmad tijani Allah ya kara masa yadda ya yi da shi ga mu duka ali sai shehu yace laqad wasalani ayyuhal muhibb kitabu kitabu kalkarim yace ya kai masoyi kalifa ya kai masoyi hakika littafin ka ai wasiƙan ka ta zo gare ni wa fahimtu kitabaka salif kuma shehu yace na fahimci zancenka wanda take fukutacciyar zance sai Ibrahim yace na fahimce ta ka duba yadda idan kanta wasiƙar sa ba ya banta shi wa sallallahu tabaaraka wa ta'ala illa roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ayyati la alaina Allah ya kwararo akan mu wa alaikum da kuma kanku buhura ulubihi ko guda da ilimomi da Allah Allah ya kwararo akan mu da kuma sauka kuma akan mu wa ma'arifahu da kuma ma'arifa sanin Allah Allah ya kwararo mana wa adabuhu da ladduba irin wanda ake wa Allah subhanahu wataala Allah ya azurta mu shi wa arzaqahu hissiya wal manawiya da kuma arzikoki irin ta Allah arziki na garin ido da arziki na ma'ana duk Allah ubangiji ya kwararo mana yace bijahi majma ash-shu'ul al-hijaz hijaz al-a'zam yace dan albarkan matattaran hijazi mafi girma shine sallallahu alaihi wasallama shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta gare shi wa ba'd yace bayan haka fa inni usikum wa usi nafsi bima wasallahu bil umama wa iyana fi kitabi al azizi allazi la yati al batil min bayni yadihi wala min khalfi shau yace ina muku wasici ina muku wasici ina yi ma kaina kuma da mene da abinda Allah yayi wasici ma annabawan da suka wuce kafin kuma Allah mu ba ya bada wannan wasiki ne a cikin littafinsa wanda take mai girma wanda babu ƙarya a cikin alkur'ani tun kafin a saukar da ita haka bayan an saukar ma babu ƙarya a cikin ta ƙarya babu kafin a saukar haka bayan an saukar ba wanda yake yi da shi da ƙarya a cikin alkurani kala jalla wa ala Allah mai girma ɗaukaka ya ce walaƙar wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah Allah ya ce haƙiƙa mun yi wasici mu wanda suka wuce kafin ku da ku kanku menene ku ji tsoron Allah duk maganar shi Ibrahim duk wasiƙar sai yayi wannan magana duk wasiƙar sa sai yayi maganar tsoron Allah sai kuma yayi maganar ba da haƙƙin wajibai musamman salloli biyar a cikin jama'a dan a gwada maka cewa wannan tsarika tafiyan ta ba wai tafiyan wasa bane ba an gina ta a san zuciya bane duk wanda ka ganshi yana san zuciya to wannan dama kowa ma na da hali irin nasa na wanda Allah ya halicce shi shi da dan adam da kaucewa sai dai amma ba wai ɗariƙa ne ta koya masa wannan abin ba da shi yaushe ce a kuma Allah ya sake faɗa ya ce shara lakum min ad-din ma wasi bihi nuha wa ma wasi na bi ibrahim wa musa wa isa ana qimu din lillah sai ce wala ta tafarraqu fi kuma shi ibrahim yace Allah ya ce na shar'anta muku wannan addini abin da dai wasu ci wa annabu ruhu to mu ma al'umma annabi Muhammadu an mana wasu ci ne da abin da aka wasu ci wa annabi Ibrahim da annabi Isa da annabi Musa duka mu ma al'umma annabi Muhammadu an mana wannan wasu ci ne shi ne mene a ma wasa dinuwa Ibrahim Musa ana kimin dina lillahi wala tafarraqu fi ku tsaye da addini ga Allah aliqimu ad-din wala tatafarraqu fi ku tsiri da addini kar ku rarraba cikin sa wa haqiqatu zalika shi wace haqiqatin abin da ake nufi kar ku rarrabu ciki abin da ake nufi na haqiqa an takunu mustaqraqil bawa'il billahi wa izmatihi wa jalalihi wa jamalihi ku zamo masu dillibiyar da ba'idun ku shine zuciyanku ku zamo kun dillibiyar da ita cikin mene cikin Allah cikin girman Allah cikin buwayen Allah ku dillibiyar da za zuciyanku cikin can girman Allah jalalan Allah da jamalansa duk abin da zaka kalla bai kai Allah ba duk abin da zaka ji tsoro bai kai Allah ba duk wani abin da kake so na daɗi na ima bai kai Allah ba wa mutagarqaz zawahiri bi awamiri ku zama masu dillibiyar da kuma zahirunku da umarnin Allah subhanahu wataala لا يكون للأبد حظ في سوى ما أمر الله به جميعا بمولاه yace kada wani hazzi wani rabo nake ɗan ko na san zuciya ko doli ya zamo gabawa cikin koma bayan abin da Allah ya umarce shi shi kaga bawa ya zamo aidi da Allah kenan subhanahu wataala jami'an bi maulahu ya zamo mai wadatuwa da ubangijinsa an ta'atihi ya zamo mai wadatuwa ga ubangijinsa ga masa biyayya ya bi Allah ko ya ji shi Allah shi ne isan masa komai ba shi jikin isiya jikiya tare da tsananin kuma kokari cikin ibada din cikin bin Allah abin da ake nufi da isiya cikin bin Allah kamar da shoko shi kawa shi ne yawan ƙara nafulfuli ya da imani yana ƙaruwa da yawan ibada yana raguwa kuma da idan kaga ibadan mutum yana baya in har mutum ya kidar da sallar nafila ai farilla ba ya iya tashi sai yayi nafila raka'a biyu wani ma hudu kaga an waye gari ya koma biyu to imani ya fara kafa aka waye gari ma baya iya nafilan tashi ko yake fita imani ya ya dada baya to da waye gari sallan ma da kaddedin yayin ta cikin jama'a har a waye gari da kaddedin yayin a cikin lokaci a kan lokaci har a waye gari ma yana tara sallan wani sa'in ma a waye gari ya bari Allah ya kiyaye to mutum ya zama mai bilbiyar da zahirinsa ba ɗininsa da kuma zahirinsa ga Allah subhanahu wataala tare da kokari fa zalikum isra'il mustaqim shi yake wannan yace wannan shi ne hayya wanda take madaidaiciya qala busriyu yabda shay'u abul abbas al-mursi radiyallahu anhu yace busri yana yaban shehunsa shehu abul abbas al-mirsi wannan babban kudi din nan abin da bari ka ji shehu ibrahim abin da ya fada ya kawo ya kafa mana hujja da shi a baitin da shi busiri yake faɗa mashawun sabul abbas mursi yake kannala kannala gayata ma yarumul muntahi min rabbihi wa lahu ijtihadul mubtadi yace wai shehu sabul abbas mursi ba kuma wai ba yace ya samu kannala gayata ma yarumul muntahi yace karshen abun da dibbe ne ma a gurin Allah yake nema yake shi shi abul abbas mursi ya samu wannan abu duk abin da wani yake nema a gurin Allah shi abul abbas mursi ya samu shine kannala gaya ta karshen bayan rubul muntahi wanda yake kaiwa tika cikin sadin Allah to shi abul abbas mursi ya samu wannan abin da duk wani wanda yake tika cikin bin Allah ya samu bin rabbihi daga ubangijinsa amma wala wuta da mubtadi amma bi shi abul abbas shi bai zauna ba da ka kuma yana da kokari kokarin ibada irin da mubtadi wanda ya fara shiga hanyar Allah kasan wanda ya fara shiga hanyar Allah ji ibu azkarai da nafulfuli da tilawan qur'ani da takara har abun baya masa yawa ya kosa to shi haka yake iban ibadu ba hutu to kuma haka dukan suke bayan Allah yanzu ga littafi da aka tara azabu wa aurad azabu wa aurad ne shi tijara da lan wannan fa wurdodin sa ne yake da hizbobin da yake karantawa aka yi littafi guda da ita to sai ka ga yaushe ne wai yake karanto inda littattafan har ya zo ya saurari baki har ya saurari damuwoyin al'umma har ya ba da ilimi har ya yi tafiya har ya kaza kaya guda da askarorin su da Allah ya ara musu kwanaki eh sun ba Allah ya Allah ya ara musu kwanaki inda irin mu ne bara niyya ba sai shi Ibrahim ya ce wala budda lil abdi idza arada an yakuna min abidil hadarati babu makawa ga bawa in dai yana so ya zamo daga cikin bayin halara kamar yadda ranar makaranta shi yake ce akalla dare da wuni kai na fula raka a hamsin salatin fati kuma dubu shida da safe dubu shida da yamma kai ka san ashe ba da wallahi ba da wasa aka dora mu yace wanda yake so ya zamo daga cikin bayin halara ka san ka zama kana so daga cikin bayin halaran Allah to fa ka kama ibada dama ma nan bawa kenan ya bauta ma ubangijinsa matukan bauta wa budu rabbaka ta ce kale ki da Allah ya faɗa wa annabi yace ina so ki daga cikin bayin halara hakikatan na hakika zahiran wa ba'idan zahiri da ba'ini ad-dunya wal akhirah duniya kuma da lahira in yana so ya ka yace bal abadil abadi shehu ibrahim yace kai ya zamo bawan Allah na abada har abada kaza akwai bayin Allah na abada har abada shi ne irin wanda har in sun mutu ma ibada suke har sun mutu da da hadisi ya ce bawa in ya mutu ibadar sa yanke ba duka bayi bane domin ga ai ba ga annabawa ba kamar yadda muka sha faɗa annabi da Isra'i ba ga shi ya haɗu da su ba har ya musu sallah ce ba bare ce kuma ya wuce annabi Musa a kabarin sa yana sallah kuma ga irin su annabi haya da aka ce ya sha ma'ul hayat zakariya kana ganin yadda annabi ya ce ya gan su aikin haji ya ga annabi isa na aikin haji ya ga waye ya ga waye ya ga annabi yusufa na dawaki annabi yunusa kaga ashe ba kowa ne in mutu da shi yayi bacci ba wasu anan ne daman ba ibadar ce samu kamar yadda bana manta wata rana muna zaune a ɗakin ɗaya daga cikin saunan mu Amir al-Auliya ya shi Muhammad al-Amin bakin kura yake cewa Allah ka samu daga cikin bayin da ummun mutu da a ba mu dama mu tabauta maka kaji bayan Allah matafiya Allah ya ba mu albarkacin su bawa ya zamo abadin abadi bawa nan Allah har abada yace to in yana so ya zama haka to an yanta jiya to babu makawa gare shi ya fadaka ya san fatan da aka yi shi ne wa takunu lahu awradu to ya zama ya ibo su ridai يلازمها وندي في زمتن وإنن وردن ويأخذها كما بالإذن السهي يكربوا النن وردن دي دي كما دي إذني إن قاتتش إذا شي إذني يندي شابن بند أبن كتي باير إذني با شي أبن أكوي شي إذني كلا جي أكوي إذني آني وندا تشنم يازو أحاديثي yazo ayoyin Qur'ani wannan kowane musulmi na shi to akwai kuma izini kan izini shine wanda bayan Allah bayan izini da suke da shi kuma bayan izini da suke da shi kuma suna da izini kuma na mene na daga Allah daban shine ko annabi ya masa wannan izinin ko ko wani bawan Allah ya masa mai izini to kaga izini guda biyu ba za a haɗa ta da guda ɗaya ba yana da special yana da kuma da general akwai wanda yake kowa da kowa akwai kuma na special min al-mashayikh kuma yace babu makawa mutum ya nemi izini daga shehunai cikakku ya karɓuwa wanda zai dinga karanta wa'annan auradu'in imtisalan li'amrillahi ta'ala dan musaltuwa da al'amarin Allah da umarnin Allah da Allah yake fazkuruni azkurku ku ambace ni dan ambace ku haka Allah ya fada wa qala ta'ala fi hadithil qudsi hadi Allah kuma ya fada cikin hadithil qudsi yace ana jalisu man zakarani eh Allah yake ni abokin zaman wanda yake ambato na in dai mutum yana ambato na sai ni abokin zaman sa ne inji Allah subhanahu wa ta'ala hadithil qudsi wa yakunu lahu shaykhun mutum ya zama ya sami shehu kamilin cikakken shehu dariƙan ma ba kowa da ka je baka dariƙa ba sai cikakken shehu yawa shehun kamilin ya sabu lillahi wada wanda zai abuce shi dan Allah kawai shi kadai ka je ka zauna tare da shehu dan Allah ba dan abun hannunsa ba lalle kamar yadda yau duniya ta zama da yawa da wasu suna zama da shehu nan ne dan kuɗin da yake da shehun yake da shi Isa Allah yana ci ya sha ne kyau albarkar shehu amma da shehun ya zama babu abubuwa guduwa ne shi yasa ake cin muridi yayi kokari ya fita daga cikin sifin munafikai wanda in akwai dadi za su zauna amma ba dadi guduwa da su ya zama koyi dan Allah duk wanda da kai abuwa ta da shi dama ita ta sauka abinda kake goya maka kai abu dan Allah ko kamar yadda da za a bayar maka bada ya zauna da shehun dan Allah shine akwai wata wasiƙar shehu tijarar da lalu a cikin jawar ma'ani yake cewa da yawa masu zama da shehunai ba su rabbanta da su da komai sai duniya kawai da suka samu yace shine rabon amma Allah yana ban tare da shi yace me yasa yake ba dan Allah suka zauna da shi ya karka je ka tauri kin kawo ni ne mu ne almajiran shewa ne on in dai dan duniya ne kana sa shi gari dan ka samu duniya to wallahi Allah ya raba ka da rabon komai sai dai abinda ba a rasawa ya zauna da shehu dan Allah lalige ba dan wani abin sa ba ya jima'uhu alallahi ya taro shi bisa Allah shi shehu ya taro shi dora wannan muridin akan Allah wa ya kharujuhu min raqunati nafsihi ya fitar da shi kuma daga raqunat shine dabi'o'i na zuciyarsa ta san zuciya tana da wasu dabi'o'i da aka san su munana to ya shehu ya fitar da shi daga shi wa hawawu da san zuciyarsa wala budda min al-adabi ma shehi wa ma ikwanihi fi shehi babu makawa duk wanda yake so ya zama na Allah ya zama mai ladabi da shehunsa tare da shehunsa ya zama mai ladabi tare da ƴan uwansa cikin ɗarika ƴan uwansa wanda suke almajiran shehu ya zama yana ganin girman su yana girmama su suna girmama shi ba yau yanda zaka ga mutane ana girman kai ba ga wani ana gaishe shi wai wai shi wani ne wai shi wani ne wai shi wani ne shin Allah sarki duk wannan umma an ajiye karantarwar shehu tijani kuma karantarwar annabi kenan kaga girman da halittar Allah kaga girman shehu kai ladabi tare da shi kai ji kaga girman ɗan uwanka wanda kuke tarayya cikin shehu ma'ana almajiransa wa ma kuma amatul mu'minina ka kuma yi ladabi tare da duk amawan mu'minai duk wani musulmi ka masa ladabi kar ka masa girman kai wa kasati da kuma ke ɓancicin musulmai kama ce wannan shugaba ne wannan malami ne wannan jagora ne wannan ya ka shekaru wannan duk ka girmama shi kowa ka ba shi hannu wa ma ta yi da kalƙin layi ka ji ko ka kuma yi ladabi tare da sauran halittan Allah duka har dabbobi ka girmama su har kafiri halittan Allah ne aya ne haka Allah yake sai dai aya ne eh ba har haka ya kai shi ba aya ne na shi ya ce baka wa ma sai da khalqi Allah ala qadri maratibihim a kowa ka girmama shi gurgudan darajar kowa gurgudan darajarsa ka girmama shi wala budda min mujahadati nafsi wal hawa yace shi Ibrahim yace ba makawa da da mujahada nafsu ya rai da san zuciya wa shaytan da shaytan dole mu sai dinga rakar nafsun sa ya yaki san zuciya ya yaki shaytan sune dama duk masu hana mu zuwa ga Allah wa mujahadati muridi mujahadan muridi yakin muridi shine sabruhu alal wajibati kaji shewe shine hakurin sa akan wajibai duk abin da yake wajibi ne akan musulmi to yaƙin muridi shine yayi hakuri ya dori akan wannan wajibai yaga yana bada su hatta yi ajiya kamar yan bayi ya bada ita kamar nin da ya cancanta a bayar ya dinga sallah cikakken sallah da cikakken ruku'i da cikakken sujudi da nutsuwa wa sabruhu anil malhiyat da kuma hakurin da dai akan ababen da Allah ya hana ransa na san yayi kaza amma Allah ya hana to ya hakura ya hana ran shine mujahadansa shine jihadinsa kamar yadda annabi ya ce an da daga babban yaƙi a an da daga yaƙi an mun mutu an yi ne an da daga karaman yaƙi saura babba sabbai suka ce menene kuma yaƙin da ya fi wannan yace shine yaƙin zuciya yasa su fa yake ce sun ga damu da zuwa ɗauki makami a ta yaƙi ba ainihin musulmin su koma yanda suke aka zamo ainihin mai amsa sunan musulmi din baya cutar da musulmi baya zagin sa baya kaza baya kaza wannan shine ainihin sairi shine tafiya ila Allah zuwa ga Allah zuwa kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hatta ya tani ba har ya nisance ta wa sabru ala ala murarati majari aqdari da kuma hakurin sa akan kacin gudanan kaddarori da Allah subhanahu wataala ya kaddara majari aqdari magudanan kaddarorin da Allah ya kaza ya same shi kaza ya same shi har ya tsaya ga bashi ya musewa ga iyali ba lafiya ga dai haka Allah ya kaddara yayi hakuri ba wani hali da yake dawama inna mal usri yusra duk da ne yana tare da ya tsaya a kofan Allah ya hakuri wallahi wata ran kaman ba yi ba hatta ya taslima lillahi har ya nemi ni kauya ya zamo ya miƙa kai wa Allah subhanahu wataala wa yusallimu al-amra ilayhi ya kuma miƙa al'amari zuwa gare shi wa yafuda wa yarda ya kuma yi tafwidi ya kuma yadda shau ce wala budda min muhasabatin nafs aidan kai ba makawa dole mutum ya dinga hisabi ma kansa shin a wuni menene shin daga wancan sati zuwa yau menene ne ibada menene ne sakaci menene kaza menene amfanin kai na guda kaza me ya hada na a rayuwa shi da muhasabatin nafs abinda aka waye gari yau turawa sun dauka kenan mu sun baro babu calculation din rayuwa babu planning me digiri kaza shekara ta wuce yanzu ga azumi ya zo menene daga bara zuwa kaza na bin Allah mene plan na rayuwa na wanda din gyara mene wanda din bar iyalai na kaza kaza kaza me ya kamata in kama ni ko da hali zai ransa shine mujahadatin nafsi shine muhasabatin nafsi hisabi marai abinda kaga baka gyara kuma ka gyara abinda kai kure ka kaza abinda kai kaza kai kaza abinda kai kaza kai kaza sai ya ce kunwari an sai shi obra ya ce wala budda an yau kaiwa ce ce fa fa fa bi hadaini ya ce kunwaru ya ce da wa'annan abubuwa guda biyu ne tsantseni zai tabbata eh da wa'annan abubuwa guda biyu mutum zai zama mai tsantseni mika al'amari wa Allah da yadda da kuma muhasaba ma nafsi hisabi ma ranka ka zauna ce kanka kai hisabi idan Allah ya rayu a ce na mutu dan iya sha kuwa gurin Allah na bauta wa Allah yanda ya cancanta na zauna da makwabta lafiya na zauna da kaza na zauna da ƴan uwa ban cutar da wani ba ban yi kaza ba Allah nan da nake faɗa ni a baki ne nake faɗa kowa zuciya na kowa idan mutane bayan babu ni abin da naga dama duk ka tayi tari makanka har ka ji sai har ka ba kamar da a gaban shauri ce har a waye gari ma ka shafa halitta Allah kawai kake kalla yace to daga nan ne tsantseni zai tabbata sai ce to kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kun wari'an ta kun abadan nasi ka zamo mai tsantseni ka zamo mai tsantseni da ka duk mutane bautan Allah tsantseni shine abinda duk zaka ci ko abinda zaka sa a jikinka niskira ka tabbata halal ne ko haramu eh ba yaki halal yaki haram ko arziki yanda ake neman ta koyaye ba an ce ainihin shi kansa zuriya ma zuriya ma yana tafalsiri ne da irin ne kuke ci halal ne sana'anka ko haramu duk mutumin da haramun ne sana'ansa wala bari taba haifan ɗan gari ba sai dai abin da ba a rasa ba ko ko malami ne zo ba da tsantsani ba bare ya yawo ne ba bare ya mutanen kirki sai ga mutanen da da fuskanci Allah kawai abin da Allah ya ba su alhamdulillah in ba sai da kai ma ka zo ka ba su amma ba su karba ko sun karba rabarwa su ma shi shi ne tsantsani wai shi zudu kuma zudu kuma ya tabbata ya zama ingantacce yace والزهد حقيقته الزهد شما سوى الله زهد حقيقة الزهد أبو الله يتنفي لقود الدنيا حقيقة نزا شيني قدن دون أبو الله الله با يزمو باي غبانك با شيني هذا كنك با هذا كنك الله سبحانه وتعالى ومن شيني فوا فيسيخ التوكل يتكو دقنا في توكلي دا الله توكلي أبو الله يتنفي مالا ما وشي كنك توكلي بكسري توسي إنجي زمو ya zama ingantaccen tawakkali fa takunu al-ghaibatu an al-aqwali yace to daga nan kun halka kana kwatanta irin wannan kana kwatantawa Allah ne kai damuwanka yace to fa takunu al-ghaibatu to daga nan fa yayi gaibu kuma ta kasance ga fa takunu al-ghaibatu an al-aqwali sai kuma gaiba ya zama gabarin halitta sai a waye gari kawai ba ta ma kallon halitta a cikin da zuciyankan Allah ya ce mace ka ta fuskantar da ita Allah sai zama halitta ma ba ta kallon su kamar yadda shehu ne faɗa gaba da yabo da zaki a gurin su a gurin ka kai duk ɗaya ne wal huduru ma Allah sai kuma halarta ka zumo koyo shi kana halarta Allah wal qurbu minhu da nemo kusanci gare shi to fa yasilul mahu to daga nan fa ya shafewa ya tabbata sai ka shafa halitta wal isbat kuma tabbata ma isbat tabbata kuma da mahau da shafewa da tabbata kuma yayi ka shafa halitta ba sai kuma ka komai ba ka kuma tabbatar da su kuma suna nan ayoyin Allah ne idan ka kalle su Allah ke su hal su su kwaye masana Allah ne kalla halitta Allah ke tunawa ba mutanen suke kalla ba ko dabbobi ko a Allah ke tunawa wanda yi sai da ya ce wa fi kulli shay'in lahu ayat kuma ya ce sanurihu ayatina fil afaqi wa fi anfusi hatta ya tabayyana lahu annahu haq to daga nan sai wato ka shafa halitta wal gina kuma daga nan kuma he wadatuwa ya tabbata maka wadatuwa da Allah ka ji duk wanda ba Allah ba kai baka dauke shi komai ba shine da ga masu duniyar suna zuwa suna faduwa a gaban bayan Allah su kuma bayan Allah ba su suke kallo ba wal baqa'u billahi sai kuma wanzuwa da Allah zama ka da goma da Allah shi ma kenan sai zama kuma ya samu bi shuhud asma'i ka dinga halarto sunayen Allah kazan wato sufaye suka ce wannan sunayen Allah da hadisi ya zo da su guda 99 ba iya cikin su ne sunayen Allah ba ai cewa hadisi ma walillahi al-asmaul husna Allah yana da sunaye kyawawa sai ya kawo guda 99 akwai sunayen Allah da yawa amma wannan 99 ma suka ce duk halittan Allah duk sunan da ka dauka ya kaga sunan Allah a jikin wannan halittan Allah in ka lura da ɗabi'o'inta sai ka zo ɗaya daga cikin sunayen Allah 99 nan a jikin wannan halitta din ko dabba ko ɗan adam ko aljini ko mala'ika duk wanda ka ɗauki ɗabi'ansa ce ka ga yayi kama da wani suna daga cikin sunayen Allah ne to shi ne ka dinga shuhudi to sun su bayan kaga irin wannan abu sistina sunan Allah kaza kaga fa Allah ke sunan Allah kaza ne sai bayyana a nan a cikin wannan wa sifati da kuma siffofinsa wa asari da gurabansa wa ta'amulihi wahdahu da kuma ta'amula shine mu'amala da Allah shi kadai daga ji ko shi kuma ka kowa dadi khalisatan liwajihi dan kuma kana yin wannan abun da tsarkin zuciya Allah kawai kake kallo kama amara bihi kama inda Allah yayi umarni qala ta'ala Allah ya ce ma umiru illa li abudullah mukhlisina lahu din yace ba umurci mutane ba sai dan su bautawa Allah suna masu ikhlasi Allah kawai kake kalla Allah kawai shi kalla ba wani sa ba to haka ake so mu zama fal ma'rifatu shi Ibrahim yace ba wani abu ne fa ake kira ma'arifa ba da haka su ba suna ce wannan masanin Allah ne shi ne yace fal ma'rifatu al kashfu an asma'illahi ta'ala wa sifati shi ne yayewa da sunayen Allah da sifofinsa shi ne shi ne ma'arifa sanin Allah kaga kaza ya faru shi sufi yazo kalla abun masanin Allah wani suna daga cikin sunayen Allah da ya bayyana a wannan wuri tunda Allah ya ce sanirihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim wala shi da tuwa da kuma natija sakamako na sunan Allah din shine ma'arifa muraqaba wala shi da tuwa bawa natija sakamako na sanin Allah kuwa shine muraqabatul lahi shine kiyaye Allah duk wanda ya zamo ya san Allah to dai kiyaye Allah dai din sau da kafa Allah yana kula da Allah subhanahu wataala kamar yadda annabi yake ifazillah tajidu amamaka ka kiyaye Allah ya ka samu Allah a gaba da kai a gaban ka da ka samu Allah subhanahu wataala to shine shine sakamako shine fa'ida na sanin Allah wa khilasil amri lahu da kuma yin aiki shi dan Allah din to fa alaikum da'iman shi Ibrahim yace to ina horon ku koyaushe da mene bi ta'mir biyutillahi bi ada'il wajibati fiya da raya dakunan Allah da ba da wajibai a cikin ta shine wannan salloli biyar din ina horon ku kullun jiyan da ra'ayi mutum yayin da sallah a jama'a ko yana halin tafiya ko yana halin gida ko na halin aiki ko bai da lafiya sai dai abin ya wuce misali to niyya ta biya وعليكم كما بالإجماع للوظيفة كل مسائل ناوي كل مسائل ناوي كما تتاروا دين وظيفة كون يمشي eh ma'ana an ba da yamma ba zuwa da daddare din yammaci ne wani sa'in karatu na daukan haka kullum ka dinga yin wazifa a jama'a li'anna al-wazifata al-jama'ata shar'u domin wazifa a yi ta a jama'a shar'i ne fiya shar'i ne shar'in fiya shar'i ne a cikin dariƙa mutum ya dinga wazifa a jama'a liman wajada al-ikhwana gairu ma'zuri ga wanda ya samu ƴan uwa ba wanda yake da uzuri ba ma'ana babu ƴan uwa a gurin ko na da lafiya ina kwance a gida ba zai iya fitowa ba to wannan shi ta fada kansa sai shi daya amma in ba haka ba dole mutum ya dinga wazifa a cikin jama'a saboda da akwai sirri da ake samu a wannan taruwa da ake yi waya katilatin bi takil kulli iklimin alwa intizmuwa ita wazifa lamana ne katanga ne na masifa ma dukkan mutanen gari wanda inda an samu kowane yanki na ƙasa inda an samu masu karanta wazifa to albarkan wannan la ilaha illallah da suka dinga kira da salata annabi istighfar to ne ya zamo an samu tsari an samu katangan masifa ma mutanen wannan gari idan aka yi sa duk wanda kaje suke wani jiji da kai suna rawan kai din nan wallahi albarkan masu la ilaha illallah su ci ba dan haka ba wallahi wannan musifan da aka doso Najeriya wallahi da ba wanda yake fito to lura da suka sake da suka fi mushi gaba ma da tsaro yanda in masifa ta je musu albarkan yi wallahi la ilaha illallah tunda hadisi ya annabi ya faɗa ka yanzu ne yace kaji yan narika suna yaban kansu sai hadisi mutane ba su taru suna zikirin Allah ba ko illa hafatumul malaikatu wa nazalat bihim as-sakinatu kuma wa nazalat alaihim as-sakinatu sai Allah malaiku sun je wa kuma yayin nutsuwa ya sauka musu to nutsuwan har duk wanda ma bai shi nutsuwan ya shafe shi sai shau yace ita wazifa takan zamo lamana da garkuwa wa mutanen kowane yankin gari in dai mutanen garin sun lizince wazifa daga malam maulana rasulullahi yace da lamanan manzon Allah manzon Allah ne ga mu shauti janaka radiyallahu ta'ala anhu lanna la tatruku min min zunubi ma hadaraha shazatan aw fazatan ita wazifa ba ta barin zunubi wanda duk ya halarci wazifa akai wazifa da shi to zunubanza sai Allah ya yanke ko zulufin jamma tayi guda ko ɗaiɗaiku suka taru duk sai Allah ya gafarta masa wannan ma kaga ya hadisi ne ko duk wanda suka taru suna zikiri mala'iku za su nema musu gafara Allah dai shi ya yarda da su ya ko yawa cewa na ma da wani ai sun zo a ce duk an sa su a ciki to wal masa'ib bi qadr dhunub masifu fa da kake ce samun bawa gurgurun zulufin sa gwargwadon zunubin ka gwargwadon masifin da za su ringa samun ka sai dai Allahumma akwai jarabawa kamar yadda annabi yake wanda suka fi tsananin bala'i annabawa sai wanda suka biyo bayan su sai wanda suka biyo bayan su duk wanda ya biyo gwadaban su gwargwadon imanin sa gwargwadon jarabawan da za a dinga masa yawa amma zunubi ka ga mutum al'amura ta kulle masa ana ce gari ta yi zafi ta yi kusa ya yi kusa ya kama da wuta wai tsaban garin ta yi zafi kaɗan bai kama da wuta ba kamar a sa a shana a jikinsa a kyatta yanzu a gari ta yi zafi wallahi rashin kusantan Allah ne duk zafin ka kama zikiri da kyakkyawan bin Allah kuma dan Allah ga yadda Allah zai warware al'amura shi ne shoci wa ta'jir sa'ir al-awqat kuma da raye sauran lokatayya au jilliha ko kuma mafi yawancin ta au badiya ko shashin lokatayya bi zikrillah da zikirin Allah bayan an raye masallaci da yin sallah biyar bayan an raya masallaci da yin wazifa da zikirin juma'a to kuma shauran wakatai ya ma an baka masallaci kai kokari da zama kana rike da kalminka kana yin zikirin Allah wa salatu ala rasulillahi da kuma salati wa manzon Allah bayan zikirin Allah a mene bi salatul fati lima ubulika da salatul fati lima ubulika wannan salati ne tsadan nan wa sa'i fit tawaddudi da kuma aiki wato duk wani bawan Allah ya dinga aiki wasa'ai da aiki fitawadda bi ma'al ikhwani cikin soyatarwa duk abin da zaka yi ka maka soyayya tsakaninka da yan uwa ka dinga yin wannan kamar yadda annabi ya ce babu abin da ya fi wa mumini bayan ya yi imani da Allah da ran laira kamar gudu soyayya wa mutane ba ka ga mutane ba ka musu sallama ba ka girmama su wannan ba karantarwar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ba karantarwar shehu tijani bane radiyallahu anhu ashe ne shehu na faɗa da yin aiki cikin soyayyen soyayyen yan uwa kai duk wani abu da zaka faranta musu rai kai sai dari cikin dari ka wasa aiki kasbil halali da kuma aiki cikin kasabi na halal ka dinga kokari duk sana'an da zaka yi kai kokari ka dinga cin halal kamar yadda dazu muka faɗa wasabu himmata shayi kun kuma dinga neman abutan ku dinga neman himman shehu ta dinga kasancewa tare da ku eh himman shehu fi fi zalika cikin duk al'amarin da zaku yi kulli ha gaba ɗayanta yace ya sulul muradu muradi abinda ake nema dai tabbata wa ma'akum shi shehu dai kasance tare da ku haisu ahdartumuhu ahdartumuhu yayin da kuka sanya shi a cikin ranku bi qulubikum da zuciyanku wa zalika wannan sirrun kabiru sirri ne mai girma ya tsara gan yan uwa su dafi muhadara ko da wani aiki yake tsin ya himmata shi tawassuli kana tawassuli da himma ka san su ba suna da himma dama ita ba dariƙa ba wani abu ne dariƙa ko ya ƙara maka himma ba so ka zo malalaci in ka lura ba gashi ana ce ka nafulfili ba ka yi wuridi ba ka yi kaza ka yi kaza ita fa ba wani abu ne riko da dariƙa ba shine a ƙara maka himma ko kwanan nan muna magana don ba Allah yake ba ko wani abu ne dariƙa ba a ƙara ma himma kar ka zo malalaci kar ka zo kai baka ba Allah ba baka kuma ne duniya ba to dama muradin bin Allah ne shi za ta maka ga wasu alkare ka dinga kullum ka ji a ranka kullum kuma kayi alkawari wa Allah suna bin jikinka da ka ƙara wasu suna bin jikinka da ka ƙara wasu to shine yake da aiki cikin soyayya cikin ƴan uwa da kuma neman halal da kuma neman abu ta himman shehu kai tawassuli himman shehu Allah ta sabiya da himman sa ka kaji muke faɗa zikirori ne fa na shehu tijani aka tara ta zama lissafi guda to shi ake karantawa yaushe yake karantarwa yaushe yake ganin baki yaushe yake yin tafiya yaushe yake kaza in an baka yayi kawo baka sauke ba wanda ke in ne saurin karatu ne zai sauke amma da wallahi ba za ka iya kullun duka ba kullun kai daga farko zuwa farko daga ko to himman da suka tsaya ta bautan Allah nan kana tawassuli da ita kai ma ta kasance tare da kai yace a shi shehu wa huwa ma'akum aisu an hadartumu yana tare da ku yayin da kuka ɗarfo shi a zuciyanku zalika sirrun kabir wannan sirri ne mai girma wa alaikum bi mahabbati shay shay ibrahim tana hore ku da kikkiawan soyayya ma shay tijani fa inna kafilatu fi bi sa'adati darain soyayyan shay tijani koi duk wanda ya zama mai kaunan shay tijani dan Allah to wannan koi ta ishe shi arzikin duniya da lahira sabiya da annabi ya ce almar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so jinin annabi malami wali madakin qur'ani sali ya yi duma wa addini ya yi kaza ya yi kaza don gano kana son sa dan Allah almaru ma mana abba kala sai bi tamasi shi aliyu tamasi ya faɗa ya ce wa kad balagar kudbaniya shi ibrahim ya tinja shi har ya kai mukamin kudbaniya shi shi dariƙa tana a cikin dariƙa mu eh sai bi aliyu tamasi ka san shine shauki jani yake shine halifan sa in ya rasu bayan aliyu haraji shine sallama shauki jani lokacin Aliyu Haraji yana can wani gari daga baya kuma yazo sake shi ma sallah wata waƙiya da ta faru an tono shauki jani ya ya dace da yazo da lokacin da dan sa da hijira da shi Muhammadu Kabir yawa ya shi kuma sarki ya hana aka yi wannan rikici shi yazo sakanta sai sake sallah kan shauki jani arallaha shau Ali Tamasim yace arallaha saqal wujuda wa saqal halaki walam muslim walam muslim minhu adil illa man razaqahu Allah mahabbat sayyidina yace ina ganin Allah ina ganin a wannan zamani Allah ya koro halitta zuwa ga wani mahalakanta gurin halaka kamar yadda annabi ya faɗa karshen zamani dai zo masifu da ta shiga masifu kamar yankin duwan dare yace to mahalakanta yace ba wanda zai kubuta daga cikin su abinda Allah ya gwada mu sai wanda Allah ya jinta shi da soyayya shi wuce jani radiyallahu ta'ala a nan aka faɗi wannan maganar wasu za su ga kamar ta yi girma to shehu tijani menene shi aikin sa ne zikirin Allah wanda yanzu misali a ce ga wani mutum a wunci ko a malam gobe aikin sa kenan shi ya kawo Allah in dai kana da imani zaka ji kana son sa ko aikinsa kenan damuwarsa kawai in ka zama na Allah duk wanda ya zo kuma wajensa ya zauna da shi sai ya zo mutumin kirki wallahi dai kana da imani zaka ji kana son to shine yanda Allah ya azurta shi soyayyen shi ku da shi ku da bai da wani aiki illa da ya wuce ga mutane sun koma zuwa ga Allah yace wa alaikum bi sabri na hore ku kuma da yin hakuri amma yusibukum min asnatil huqa min al adha ga yin hakuri da abin da yake samun ku daga haccan wawaye na cuta ku yi hakuri sai ku jani bai umurne mu shi Ibrahim bai umurce mu da zagi da yawan yin raddi ba eh laluri ne sa ake yin raddi amma ba a so ta yi yawa sai ya zama sun canja ta masu yin magana yace to ayi hakuri da abin da wawaye da su faɗa daga cikin su da cutarwa wasafi kuma anhu da kuma yi musu musama su yi abin a kau da kai wa da mubalati baɗinan wazahirin da rashin damuwa da su zahiri da baɗi kar ka bari ma zuciyanka ya ta kullar su kawai ka share su Allah na nan da hukunci zuhudan fi masu wallahi ka yaka dan gudu da abin da ba Allah ba dan ka tagala da su za su tagala da kai famadun hum wa zammuhum yabonsu da zargin su wa iqbaluhum da fuskantar su wa idbaruhum da kuma wato juya bayan su ala da sai duk dai ka dauka ko ya zama kai Allah ka kan fuskanta da halitta su zo maka da kar su zo duk dai uwan uban su dai la nuridu minkum jaza'an wala shukura izla darra wala nafi'a illa wa subhanahu ba wani mai cutarwa ba wani mai amfanarwa sai Allah idan za ka yi sa halitta kai kai gefe ne in sun zo sun ka maka alkhairi Allah ne ya sa alkhairin da ya zo ta Allah ne baka ta hannu da musu godiya ka karba in ban zo ba dama ba cikin lissafin ka Allah kai ka sa gaba wala hatila wala rafi'a ba mai sunkuyarwa ba mai dagawa illa wa subhanahu sai shi Allah ba wanda ya isa daga can Allah ya dunkufar da kai hakan ya daga ka ba wanda yake dunkufar da shi wala mu i wala maniya ba ni bayarwa ba ni hanawa illa wa subhanahu shi Allah kadai ne tsanci ma yafsu illahu lin nas min rahmati fala mumsika laha wa ma yusib fala mursila lahu min ba'di wala jinnah abinda Allah ya bude wa mutane na rahama ba wanda yake haka kuma wa ma yusib haka abinda Allah ya rike kuma bai turo ba ba wanda yake aiko da shi ga mita ya kai malita shine mabuwayi shine mai rinjaye shine mai hikima wannan sallallahu da dure Allah ya ce ni ka kai cuta ba fala ka shi falahu illa hu ba mi yaye maka wannan cutan yake Allah wani rika bi khairin kuma fala radda li fadidi in Allah ya nufinka da alkhairi kuma ba wanda yake ya ji yadda wannan alkhairi ne kaji makarantar wasu fai idan kai ka kai gala da Allah ka watsar da halitta hasilu abin da yake tabbatar da haka shine anna man wajada Allah duk wanda ya samu Allah to ma faɗa da shay'an da ya rasa komai ba duk wanda ya samu Allah ka ba Allah har ka zama na Allah to wallahi baka rasa komai ba tunda ka samu mai komai wa man faɗa da hukuma lam yajid shay'an duk wanda ya rasa Allah kuma zai samu komai ba wallazi wajada Allah wanda ya samu Allah huwa allazi ahsan shine da ga ya kyautata aiki duk wanda ya samu Allah da gina yawan nakulki yana yawan kyauta ta aiki zikiri salati nafila ta da zumunta da shauransu ai istagaraka lahu ba'inan ai shi ne wanda ya diminiya da shi a zai a batininsa ya diminiya da Allah Allah ne kawai muradinsa wamta sala amrahu zahiran ya kuma musalti da umarnin Allah a zahiri قال تعالى الله تعالى يتي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله yana tare da wanda suka ji tsoron Allah شو أنا بدك تزور الله سوري ما تسوي تعيش وقد جددت لكم الإذن شو يا ذكر شمو سيك آيات تونا جدد أمك إذن إذن لو كير شيء غريك أنا سابن تامك ناير نيون إنسا غريك في قراءة الأورادي اللازمة لكن كرنت ورودودي نلازم نامك وغير هذا وتنسى وتورد سابة دين مدو وزيفة نام جدد أمك إذن وفي تنقيلها لا جدد أمك إذن وان ليس إذن ما بارك أريك أشي ما نا جدد أمك na jaddada masa wannan izini na baro wa fi ta'limil ilmi na muku izini cikin ilmantarwa mun gode Allah ya samu daga cikin hafaci wa shadi khalqi na muku izini cikin shiryar da halitta je ku tanasiya bayan Allah da su shirye da hannunku na muku izini kamar yadda shi ma ya jijjiga duniya din bin nasihati da yin nasiha lahum gare su wa tarbiyatin da kuma musu tarbiya da adabi dariqatina da ladabuwa na dariqan mu az-zahira wal batina wanda take zahiri da kuma batini wa alaikum bil intibati fi shay yace na wa alayka shi Ibrahim ya dakan Muhammad bin Hassan wanda ya masa wasiƙan da shauran bayan Allah da zai jiro sunan shi zu yace na hore ka bil intibati fi shay da shafewa cikin shauti jani dan muridi ya zama mai gaskiyan soyayya yake samun madadi ta cicciya da ƙarin himma da kusanci ga Allah shay hatta la tara li nafsika ta'siran ma'aw har ka zamo baka da wani tasiri tare da kai duk abin da naka yi kawai ka lura mai shauti jani ya karantar shi kuma dama ke jami'a ce duk abin da kuma gana yi to abin da annabi Muhammad ya umarni ne ba na fita daga cikin umarnin su ba na tsallake umarnin su to kai kuma jagoran ka kenan zuwa ga annabi la tara an nafsika ta'asiran ma'ahu ba ka ji wani ta'asiri da kanka ma tare da shi ashewu fi dariqatina ashewu tijani yace shehun da nake nufi fa a cikin dariqan mu shehu tijani nake nufi la gairu ba ko wani ba sai shine shehu na hakika shehu ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku yace wa sallim li yace kaman gaisuwa ala kulli man laqita duk wanda ka da shi mun yanta ne na dariqatina duk wanda yake dangana kansa ga wannan dariqa namu yace Muhammad bin Hassan kaman mutanen garin sa kenan da shauran bayan Allah yace yace yace kaman kaman gaisuwa gurin sa ashe sunna ce ne kyau wani ya ce na gaishe ku wani mutan gida sun ce suna gaishe ku shi ne shi yake masa da yasa duk wanda ya iya shi daga cikin ɗarika yace kal mufassiri hadidillahi shak kaman mufassiri da tafsirin alqur'ani shine sho abdi shi shine habibullahi sho habibullahi shak wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi wa mustafa jam da mustafa jam wa gairuhum da wanda suke tare da su wa ala ahika muhibbun alhamid yace likitabillahi yace da kuma dan uwanka kai isar min da gaisuwa gun dan uwanka wanda yake masoyin mu ne na gaskiya wanda alhamil bi kitabillahi wanda yake madaukin littafin Allah ma'ana ma hadisin Qur'ani ne shi wannan dan uwa din yace dan dan wadi sunansa dan wadi jatra yace wala sa'iri hadaratikum yace da shauran kuma halaranku kullum bismi wa aini kowa da sunansa da asalinsa ina gaishe shi ji shehu radiyallahu anhu yace wassalam yace amince tabbata gare ku wa yusallimu alaikum jami'il ikhwan yace kuma dukkan yan uwa suna muku sallama lil ikhwan kuma dara huna yace kuma abin da ya faru anan ba'dakum bayanku yace illa alkhairu wa ma dara huna ba'dakum illa alkhair yace babu kuma abin da ya faru anan ya darsu bayanku bayan kun bar mu wato sai alkhairi wato bayan sun zo irin sun tafi ne shau ya tura wannan wasiƙa sai shi yace bayan tafiyanku babu abin da ya faru anan mu kaula sai alkhairi yace wa ma mata kuma min al-ayani yace babu wanda ya rasu kuma daga cikin manya yace ba da kun bayan kun bar nan illa ammuna abubakar mai yace sai babban mu abubakar mai wani dan uwan baban shehu kenan yace muhammadu kumma da kuma muhammadu kumma to anan aka zo wannan kasiya ya wasiƙa wanda take mai daɗi wanda cike ne wasiƙa ta goma sha shida kuma mu kuma karatunmu na goma sha biyu kenan wanda da shi ne da mu tafi hutun sallah a wannan shafi namu hutun azumi amma tafsirai dai dinga zuwa muku da izinin Allah kuma ku dinga kasancewa tare da mu duk karfe tara na wannan lokaci da kuma odiyoyi wanda da dinga saukarwa Allah ya kara mana san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya yi hala gobe da ni fara tafsiri kuma bai yi ba sai wa gari asabar sai abinda kwamiti kamar yadda ga suna zaune maka tattauna da su masu ɗaukan karatu su rage sai bi malam Zaharaddin sai bi malam Umar Libya sai bi malam Musa Libya sai bi malam Babangida Abuja da shauran ɗan uwa da suke yaɗawa da duk wanda zai sa yatsan sai yaɗa da shi ma Allah ya yaɗa sha'aninsa ya masa albarka da farma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa ni amfani da abin da muka ji abin da kuma aka hane mu Allah ya sa mu nisanta dan uwanku abokinku masoyinku Burhanuddin Ibn Sheikh Muhammad Al-Amin Malam Goje Bauchin Najeriya yake ce da ku Allah ya kai bayan sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa imtidad al-aziz سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين